إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar hadurin a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke walkarkar da abin nan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba shidda ga watan Muharram hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da shidda ga watan takwas shekara dubu biyu da ishirin da biyu insha Allah yau za mu yi darasi na arba'in da tara cikin littafin mota ta imam malik rahimahullah darasi na arba'in da tara insha za mu tashi al'amur bil wudu liman masal qur'an magana ta umarni da ya zo na ayi arwala ga wanda zai taba alqur'ani shine shahada qur'ani akan wannan imam malik yi wannan babi da iya cikin mazhabar shi ta ba shawar alkur'ani ne da alwala yohara da haddasa da ya haya a malik an abdullahi bin abubakar bin hazam أن في أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا مس القرآن إلا طاهر قال مالك to wannan bakin ruwa yake ne imam malik ya kawo hujja kan wannan mas'ala ta wajibcin arwala da shawa alqur'ani da ruwaya ta amr bin hazam ta abdullah bin abdul hazam yace akwai kaman cewa sako annabi ya rubuta wa shi amr bin hazam annabi ya sa shi kaman wakili a najran to cikin abin da ya aika mai abin da zai aiki da shi akwai magana aka dace kaman letter ce mishi sako ne a cikin sakon akwai ya gaya mishi cewa Allah ya masa alquran illa tahir ka wanda ya shiga alqurani sai mai tsarki dan wannan shine jigo na madogara Imam Malik wanda shine madogara ta jamhur kan cewa ba a shawar alkur'ani he da tsarki nan tsarki imam malik ya rike wannan tsarki akan magana ta alwala yanzu bakin ruwa ya kenan abin da tsaya kenan abin da ke cikin wancan takarda yanzu bayan wannan hadisi imam malik zai kama ka bayani kan mas'alar wannan yace qala malik wala yahmilu ahadun mushaf bi ilaqatihi wala ala wasalatin illa huwa tahir ka wanda ya shawa ya dauki alqur'ani imma da marataya ko da irin jika ko an magana matashin kai ana wurin da ake sa imam san san akwati ko ta gaba da abin da ake sa qur'ani kar ka dauke shi da wani marataya ko abin dokan shi kurin sai kana da alwala nan sai ke cewa walau jaza zalika lahumla fi khabi'ati inda har cewa ya halitta a shahid a duk ƙur'ani da maratai shi ko ta wani amsar a fasfusa duk da yake ciki da ya halitta kenan a doke shi a cikin gafakar shi habiya da na habiya magana gafaka suke cewa da gafaka ya kace ginin ƙur'ani sun ginin ƙur'ani wannan gafaka ba na ga sunan na gafaka a rubuce ana tun malamin muna ganin shi kan 35 na nan shi rubuta mu a wasu da mu gane ƙaradun littafi ke nan a wasu da kan shi rubuta mu gafa ga aiki ciyaye za ka rana rubutu shi musamman shi kai 36 ne 36 da wannan rubuta a ƙalla dai da nan ba a hisa ba kenan wannan shi ne daɗin littafi aka rubuta an kai rubuta baka manciya to kenan nan imam malik ya wannan fikihun tunda kowa ya yarda ba dokan qur'ani a cikin gidan shi in ba ba kowa ba aqidar da yake kanta ba dokan qur'ani a cikin gidan shi sai ga arwalla to yanda ba doka a cikin gidan shi haka dabin da ke alaka da shi maratayi ne wani mutum cikin akwati yake kaka ce aidan baka taba shi ba shine ke haka imam malik baka ce aidan ai qur'ani a cikin wani akwatin da fali yake ko ai marata ne mutum taba shi ba to shi ta dinde ne inda har zai halitta da marata ko da akwatin da ya dauke shi da ya ce ai a cikin ka faka shi yan cikin gidan shi ma ba taba shi ba sai ce wala yukun hadalik li an yakuna fi yadi allazi yamilu shay idan tabihim sa ba kiba ba karhanta ba kiba ba hanna ba karanta qur'ani li an yakuna fi yadi allazi yamilu shay min al-jinns bil musaf ba dan ba ai an hana tabawa ne za a ce hannu mai tabawa da akwai wani abu mai najisa da zai taba qur'anin ba dan shi aka hana ba dan wata bandaza bane ba a hannu aka hana taba qur'ani inda dan wannan ne ya ce eh ina cikin akwati ne ko mara ta ba dan ni bane ba sai abin asalin da yake cewa walakin amma kenan ba a hana shi ba dan wani abu zai bata qur'ani aka ce ba ta shi ba to walakin amma kenan abin da yasa وإنما كره ذلك لمن يحمله وكيتان قرآن أنا وكم قرآن لي وند بيد ذلك ميسا إكراما للقرآن وتعزيما له دن جرم القرآن واش كرمت shi yasa kun ba dan boyi ai ci ba ta taka da dasa a kai ne aka ce kakka dauka sai da arwa muna kan imam malik kan maganar shawar qur'ani ne da alwala wanda ke mandoka ta imam malik kuma da gurin imam malik wannan hadisi to amma duk da kai maka imam malik ya kawo wannan aya sai ke cewa qala malik bayan ya kawo wannan hadisi ya kawo fiqhun shi akan ba a daukar qur'ani ne da alwala ko da a cikin wani jika ne ko a cikin gidan shi ko a cikin akwati ko da marataya ba a daukar shi kurum haka fiqhun imam malik rahimahullahu ta'ala sai yake cewa imam malik qala malik ahsanu ma sami'tu fi hadhihi al-aya la yamassuhu illa al-mutahharun mai kyawun abinda naji kan wannan aya ta la yamassuhu illa al-mutahharun inma hiya bi manzilati hadhihi al-ayat allati fi abasa abasa wa tawalla qawlu allah tabaaraka wa ta'ala kalla innaha tadhkira faman sha'a dhakara fi suhufin mukarramatin مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة nan yan wani ya bukata lura da kyau da mas'ala nan nan wani zai dauka imam malik ya kawo wannan aya ta lamu sallallahu alaihi wasallam akan hujja ta shahar qur'ani a'a shi imam malik fikirin shi daban kan wannan aya ba da ita bai dogara yace taba qur'ani he da alwala ka wannan suka tsammani a'a imam malik waccan ruwaya ita ce madogara shi amma yake cewa wannan aya ta kasa akwai maganganun malamai kan lamun sunan tahawi jamhurin malamai na masu tafsiri suna kan cewa damiri iya koma zuwa kitabun makanu me ma'ana magana an ce innahu laqur'anun karim fi kitabin makanu la yamassuhu illa al-mutahhar nan tushen rigima ko sabana ga nasu kuma tana wata nan in allura iya bukatar lura da mas'ala dan nan wurin dan ne wurin kai da kawo da magana ba jigon ana abin yanzu shi imam malik ya ga wannan aya na ce muku mun yi malaman tafsirai akwai ka'ida ta malaman magana suna da jin magana in ta zo aka zo da damiri an ce yarjau laqal madhkur an aka yi misali misali maka ta hausa da musa da zai da amara suka shigo hin da bige shi da musa da zai da amara hin da bige shi to ƙari da shi ba wani abu da ka bayani waye na bige na ƙarshen amar na ƙarshen ne na bige damirin ma aka akwai magana ya koma na waya a ƙarshen magana a cikin shi na zafi masu a gani magana to ƙarin larabci ba wani abu da ya zo ƙari da ta kawo ba haka bane ba aka jero da magana wani wani wani haka yi wani damiri an ame kaza kaza ya ce damirin na waya waya ƙarshe na mai magana an ce innahu shi ƙur'ani ya ce ya karanta da ƙur'ani abin karantawa ne ko karim da karamci fi kitabin a cikin littayi makanun tsararre laimarsu babu shawashi wake mana kitabun makanun bayan ta mafi nan mafi wannan kowa sanar mafi da kitabun makanun kenan nan shi kan shi ƙor'ana gaba da shi kan ƙor'ana gaba da ɗungurungun iya shi kitabun makanun wannan kitabun makanun babu shawashi ila mutaharuni masu tsarki to nan masu tsarkin ne to damirin wasu yadda ce ai damirin laimarsu ru ai ya kuma ƙor'ani inda akwai karina ta iya ta kawo to amma babu karina ta kawo kenan shi haƙi dalilin mafi malaman tafsiri suka ce ana magana na dalilin mafi shi ake magana ba mai iya taɓa shi sai mala'iku sai kawai gare shi shi mai ban malik akan wannan tafsirin akan haka yake dan ya ce yin domin su manta mulsa magana kan wannan aya ya ce wannan aya ta lamarin tsaron imam malik sai ce tana daidai da matsayin surata cikin abasa da Allah ya ba labarin dal mafus yace kalla innaha tadhkira wannan kinan qur'ani abin tunakarwa ne faman sha'a zakara mai so ya wa'astu da alqur'ani fi suhufin asalin kenan wasu takardu ne mukar masu tsarki marfu'atin masu daraja yace mutahara masu tsarki bi aidi safara a hannun malaiku kiramin barra masu karamci masu biyayya da Allah kenan imam malik akan wannan tunda wannan aya a tasar malamai suna tana magana ne akan wannan me aka ce na ana nihin bin mafsus kenan imam malik akan wancan aya ma damirin na la musu ya koma ga dal mafsus shine ba mai kaiwa gare shi sai malaiku a takeice dai yan uwa wannan aya ta da ake hujja kanta salamu da mutahharun ba ta akan imam malik bai dogara da ba ya dogara da wannan hadisi imam malik kun kunce imam malik waccan ruwa ta amr bin hazm da ya dai dogara ya hada alqur'ani da walla amma ta wannan aya ya ce tana koma ne game da labarin da ake ba na mala'iku ba mai kai ga masu sai mala'iku ba iya ne ba wannan aya tana ne qur'ani bane ba aya wata aya imam malik to kuma da mun muhiya su jamhur to su jamhur malaman tafsiri suna kan fikirin imam malik ayat batta nihin alqur'ani to kuma ina aka samu hana ƙura'a taɓa ƙura'ani da arwalla nan mutum gata shi ma malik ya dogara da hana ƙura'ani da arwalla da wata hadisi na amur bin hazar la ya masa ƙura'ani da ƙarin ku ba mai shawarar ƙura'ani ne mai tsarki to su jambur wance mazhaba ta na ga ibn abbas haka na ga abu hanifa haka su dauda zahiri su ibn hazam haka su albani su kamun shokani duka yi malaman suna kan cewa tun da wannan damiri na lamun su da mutaharun ana magana ne da lalun mafus ba da ƙur'ani ba ake yi kenan ba za mu kan hujja da wani aya ba a ce ba mai taɓa ƙur'ani dai da arwalla suka komo abin na fahimta ta addini suka ce mu ƙaddara mu meka wuya da ƙur'anin ake yi dan an ce lamun suka mata harun da can lamun suka wani latahirun ba mai shawar shi mai tsarki to wa ce tsarki na alwala wa ce tsarki na alwala suka ce kalmar tahir lafazin mushtarik wanda yake da tarayya iya ɗaukar tsarki daga janaba iya ɗaukar tsarki na alwala baka baka janaba ba kuma ka alwala iya ɗaukar aiki na mummuni al'ummar lanjis iya ɗaukar aiki na jikinka babu wata ƙaramta to tun wani abu ne ya ce mai ɗaukar kowanne to kenan ya za a ce ta wannan abin an hana ta a musulmi ta ƙur'ani in bai a wallah idan haka dogara suka ce da ruwa da suke zauwa na lafazin ba wasu harkwani da alwallah ba wadda take da inganci ɓangaren sinadi duk ruwa da za a kawo ta mutane yana wala duk ruwa sun ta ba ta da sinadin madogara ita kuma wannan sai ma da zai kawo sai a kun tsari da kun tsari da kun ci lamar tsari da tsari to wani tsarikin lafazi ne wa ta da daga mu su misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misali wata rana annabi ya gamu da Abu Hurairah a cikin gari sana ta tare sai annabi ga Abu Hurairah bace daga ba su gamu Abu Hurairah aka yi tsale bai ba labari sai la ya rasulullah na zo ne ina da janaba a jikina ina kyamar zamana da kai da najasa sai ce ai al'amunu la yanjis Abu Hurairah al'amunu la yanjis dan kai da janaba kai ka ba ta kai kan kan ka zama ka zama da kanka a mummuni bai zama da kanka can kuma rashin ƙura'an ya zo ina matsalar mulmi shukuru na jasa mushakki ne na jasa ke na kuwa na gaji al'alunan na jis ke na tsahirin na mulmi mulmi tsahirin ke nan to ke nan to ai ke nan ya ke nan mushirki ne da ya taɓa abu ba mulmi ke tsayar ɗan wajen maganin gaskiya tana da yawan gaske masa'ala a taƙaice ka a yi zahi da yawa kan ka hanta ta tsayin ba ta ƙura'ani ne da alwala kawon aya ka je magana ne akan aya akwai maganin magabata kuma irin kamar su albanin wallah suka tamamul minna kwari ya kawo mas'ala ƙarshe ya jire da magana cewa bara'atul asaliya mai bara'atul asaliya abinda babu wata madogara kwakwara za ka hujja a kai sai a koma tushe mai tu bara'atul asaliya tun da ba ni sun zagiri da ya hana sai a tsaya ba albanin haka yana kama shokani cikin nan otar haka cikin subul salam na wannan mamasana'ani cikin subul salam wannan haka ibn hazm cikin muhalla nan cikin wannan littafin abu malik na sahifiku sunna duka aka suka bayani sai gaskiyar magana mu ba wata madogara da za a hana cewa mutum bai taɓa qur'ani dai da alwala fahimta ce ta wasu malamai ba nasibin ba zahiri ya zo ɗan wa kenan irin waɗannan ababen suka zo haka suka wata kiyancin mutum kullum ya ka ce tsayawa kan ra'ayi guda sai ba ka mushkila ta rayuwa a wuri shi aka ce ai kuma maka misali karatu tsayawa kan ra'ayin maza ba shi suka ce ka zama kin rijiya kin rijiya na kalan ba inda kake zuwa kurin kana na a matsayi guda sanin irin matsalolin ka san su da manganin malamai iya baka dama lalle kenan inda dama kowa ya sani a yi alwala a ɗaukar shi shi yana abin da ne a yi arwala a ɗauka shi ya yi sama an babuwa a tsaibin shi ke na makatawa ba kaga tana kuma kowa akwai dama kuma ka arwala ba dama arwala ba kaga kenan sai ka ɗauki kayan ka tunda babu hannun karara shi ne magana kenan amma inda dama arwala a yi arwala shi ya yi amma babu arwala babu haramci karara ka ta iya na kurin da ya ce wa kurin ka taɓa a baka hukuncin waccan aya ga dai manuwarta a wajen malami kuma kace imam malik ma ba da aya ne dogara ba da wancan hadisi dogara na Allah masu qur'ani la tahir aya ce ga mutum wannan aya tana ne da mirin ne koma ga qur'ani ga lal mafuz ne ba qur'ani ba a takaice da muna magana baban taba qur'ani imam malik ya mutsa malik ya mata babe ba taba qur'ani sai da arwalla to shine mazhaba ta imam malik amma akwai masu ganin cewa ba dole ba har hani karara sai abu abdullahi bin abbas irin sai abu ibn munzir irin sai ibn hazam sai abu dawud kenan irin sai imam shokani irin sai albani wanda duka suna kan wani magana ta cewa ba mu dogara kwakwara ta wajibcin yin arwala kayan a taba Allah tamkin yanzu dai mun ji muna cikin matsama da ba ta bayi da arwala ku sai a rukusata kenan dai nan muna so mu gane dai wannan aya da imam malik ya kawo ya ce mahi kyawun abin da ya ji kan ma'anan wannan aya ta da masu da mataharun ga abin da malamai ke cewa inna ma iya ita wannan la masu da mataharun bi manzilatin ayatul da ji abasa wata walla tana matsayin ayat da take cikin abasa wata walla an jawo al'amar zuwa ƙarshe shine maganan Allah mai girma da buwaya kalla innaha tazkira wannan galgadi ne kake faman sha'a zakara mai so ka mai galgadi fi sufin mukarrama cikin wasu takardu masu karamci karshe abin yanzu marfu'atin masu daraja mutanen masu tsarki bi ainihin safara da suke hannun mala'iku wani kuma mai yacin safara mala'iku yacin Allah ina na masu kenan kiram barara masu karamci masu biyayya ga Allah sai ar-rukhsatu fi qira'ati al-qur'an ala ghairi wudu nan zama matsala ce ta akaranta karatu ba sai da alwala ba shi ne sai ma magana an yi rangume a karanta qur'ani ba tare ba da alwala حدثني يحيى عن مالك fitar ruwa ta inganta a can ruwa dai wasu malamai suna garin ta malamai ne tabbatar tara hanyoyi ingantattu hadisin wancan na Allah masa Qur'ani da tahirun haddathani yahya an malik an ayyub bin abi tamima as-sakhtiyani an muhammad bin sirin أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال له عمر من أفتاك بهذا أم سيلمة أم سيلمة abin da yake ruwayar manubin sirri ke bada labarin ce umar bin khattab kanu fi qaumin hum yaqra'una al-qur'an umar bin khattab iya cikin wasu jama'a ana cikin tilawa ana karanta qur'ani ana karatu fa dhahaba li hajati sai umar tashi je biya bukatar ta adam a tun tana cikin sala cewa ne ya taimake waya da yaje umar yaje biya bukata thumma raja sai dawo daga biyan bukata sai misali ya huto daga bayan daki bisa gaba ya arwa ya huto kuma hu ya qara'ul qur'ani ya zo daga biyan bukata kuma yana karatun alkur'ani ganin haka faƙar da wurin julihe wani ya ce ya amina munin ya shugaban mummunai a taƙara alkur'ana wadasta alawudu shin za ka rika karanta ƙur'ani ba ka da alwala? ya san umar ya je ban ɗaki ya biya bukata biya aula ba kuma ya gaina kira ce ya shugaban mummune za ka rinka karanta ƙura'ani alhali ba ka da arwalla faƙala lau umar umar ce mashi man abta ka bi haza a musulama wa ba ka wannan fatawa ta ba a karatun ƙura'ani sai da arwalla ko musulama ne ne musulama wanda ya da aure an namta karya ya ce ana mai wahayi ya musulama yau sabon wahayi ne ka samu daga musulama ya ce maka ba ka da ƙarya arwalla shi ne yi wata mashi kira ba ka rubatawa kenan kuma da kenan wannan ne sabo da ba sai da sabo wani ne amma da ba kenan ba annabi da wannan ba ba wani magana ta hanyar shari'a za a ce ai ba a karatun qur'ani da arwalla ke dai an an musulma ne ba ka da ba ka wannan fatawa nan kenan me gurin kenan shi ma nan imam malik rahimahullah ya kan hujja ta wannan hadisi na Umar akan kenan akwai rangwame kan karatun ƙura'ani ba sai da alwala ɗanwa matsalar karatun ƙura'ani wannan wajen jamhur matsala ta janaba take da matsala janaba ko haida amma dama magana ta alwala nan bai da matsala mai janaba ne karanta ƙura'ani ne da alwala shi ma malamai sai maganganu kan wannan matsala kamar ne da suka yi akan shawar alƙura'ani shi ma malamai masu haƙiƙin hadisai akan wani hukunci sai maganganu kan abin da aka dogara a kan shi aka hana mai janaba karanta ƙur'ani sun ce ɓangaren sanadin hadisai babu ruwaya ingantatta wadda ta hana mai janaba karatun ƙur'ani suka ce duk abin da ya zo na maganar hana mai janaba karatun ƙur'ani ɓangaren hadisi iya da magana mutum zai ga wani magana cikin nil autar imam shokani haka kan muhallata ibn hazam haka cikin imam minna na albani rahimahullah zai ga maganganu hatta ina ga cikin wannan sai sunan abu malik za ka wani hujjoji da suka kawo da tattaunawa kan hadisan kan hadisan babu babu inganci haka cikin sulu salam shan bulugu maram sun tabbata babu ruwaya ingantatta wadda za a dogara a kanta a kan a hana kira alƙur'ani a kan mai jana wannan kenan tun da babu abin da ya inganta shi ma ka a matsa suka ce a koma bara'atul asaliya duka ta fito bara'atul asaliya tushen abu tun da na hannu bai zo ba a tsaye a nan kura kenan mutum yakan bukaci karatun qur'ani a wannan hali kuma irin su magana ta mihaila ita tana ɗan da akwai ruwa masu aisha wadda iyakar fi imam al-bukhari ta karanta qur'ani ita ba da shi don damar mihaila ita saɓanin ta yaɗa ruwan suke kwarai ita mihaila a ita ta nata iya da sauƙi saɓanin da akwai zahirin nasi daga sabai na magana yin karatu na mihaila ta karanta qur'ani amma wajen taɓawa ma duk magana jamhuri ce kullum jamhuri mai yawa su suna kan ba taɓawa ba karantawa tsammanin malaman sun yi raddi ne da jamhur kan wata madogara ce kwara za a dogara a kanta a hannu kaji magana ce tun jiya kan magana ce ta baya irin wani ababen mutum ya kyau sun su in ka san su san da sa gaba to kenan ba kayan zai kan magana ba wanda ya ce maka shi ya yi ba kace ba kai shi ba kuma kai ma kana da dama in ta kama ka yi amma kullum na magana na abubuwan kullum yin abin da tsarki shi ya yi amma maganar haida maganar jari wani abin da zuwa saman adam kauri da yawa sai kai ta tahiya ma wani wurin babu abin wankan ma kuma kana wale a ce misali mutum gardi ne ko mai neman tilawa ne a sami a hana ka karatun kuma kana bukatar karatun wani shi zai kawo matsala kenan kana da dama gaskiya kan wannan dalilai idan kai babu wani dai nasi kwakwara da za a dora maka a dora maka lahi in kai wallawa sai yanzu dai kenan wannan mun fahimci wannan hadisin ko na ar-rukhsatu fi qira'ati al-qur'an ala ghairi wudu rangwame akan karanta al-qur'ani ba da arwalla ba an kawo hujja da Umar bin Khattab kana fi qaumin hum yaqra'un al-qur'an Umar iya cikin wasu mutane suna karanta al-qur'ani فذهب لحاجته يتبيا بقاتا ثم رجع يداه لقبيا بقاتا وهو يقرأ القرآن هنا قراءة القرآن فقال له رجل هي وانا متين يتي في نفس زمان يتي يا أمير المؤمنين يا شقبان المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وجود ذاك ذاك قرأت القرآن على حالي باقد أرولا فقال له عمر يتي مشي من أفتاك بهذا أمسيلما ويباك وانا فتواه ko musailama ya baka wannan fatawa ne wanda ya da'awar annabta karya yanzu sai ma ja fi tahzibul qur'an magana da ta zo kan nan hizb tahzib ba yin hizbi ba izhi ba a na maganar dokan wani yanki na alkur'ani ya zama to maka al'ada misali misali sai ba kaina kullum zan izi goma ko ishirin ko talatin shi ne tazir in ɗora ma kaina wani aiki wani amma sadaka an ta duka wani ibada ko sallah ko wani na ɗora kaina wani aiki na musamman to nan akan magana qur'ani ne na magana ta a ɗauki wani yanki na ƙwararra karanta zan sallah ƙyamun lairin da izi goma ko izi ishirin ko izi talatin kan shi yake magana حدثني يحيى عن مالك عن داود بن حسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه abinda yake wannan ruwaya cewa umar bin khattab ke bada labari man fatahu hizbu min al-layl wanda wani karatu nan asalin karatu ne amma tana gama da sallah sai zai ne zai rinka kiyamun layl da izzi goma ko 20 ko kaza wanda irin wannan aiki da yake karantawa karatu da yake ko sallah take cikin dare ta wuce shi a cikin dare baka samu damar ba fakara sai ka kara kai wannan qira'a taka shi da tazulu shamsu lokacin gushewar rana daga tsakiya ila da tazulu zuwa sallar azhar in kai daga gushewar rana zuwa sallar azhar fa innahu lam yafutu bi hujjaka ba aw ka annahu ada kaman ka riziki lokacin daren dan kaman kai a cikin dare ne da farko nan mas'ala ta faqara wa hina tazulu shamsu cikin wannan akwai mas'ala magana kaman da ibnu abdul ke cewa akwai wa'a akwai kwata kuskure da ya fito daga dawudu kin bai kawo ibn husayn kin yace ruwa ta ibn shahab ibn shahab yayi magana har da aminci da komai akan dawud ruwa da ta tabbata ba ce domin a ce ma daga gushewar ranar zuwa sallar azuhur lokacin da gajere bai bukata aiki da yawa kuma ga ma hani ya zo daidai zawal sallah na ka ce kuma ga ruwaya ta zo man nama an hizbihi fa kada ma ba ba za ta fada raka ta zuru ne abin da ya tabbata wanda wani abu cikin dare wuce shi sai ya yi shi tsakanin bayan sallah asuba zuwa azhar a cikin shi ne magana mafi inganci kuma hadisi akwai hadisi marfu'i wanda ta imam muslim ya kawo ruwayar amma ba cewa ba daga bayan zawal zuwa azhar daga zan ta wuce azhar ta shiga daga zan ta wuce sai azhar ta gaskiya magana ce wannan ko kuskure kamun cewa ina ta turin su daga da bushe rana ne ina sun ta zuri shamsu kenan mara kurin daga salatul fajr ne ila salatul zuhur ne abin da yana kenan nan kuma dai muna mas'ala ta na maganar an wani aikin da kake cikin dare da kyamulle ba kai cikin dare ba ko da inda daga asuba kai shi har zuwa har zuwa azhar kare bakwai takwas tara har zuwa azhar za ba ka lada kaman kan yi wannan ka baka tabbas sai wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu qala كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال رجل أخبرني أبي أنه, قد أنه أتى زر بن ثابت فقال له كيف ترى قراءة القرآن في سبع فقال زيد حسن والآن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي وسلني لماذا قال فإني أسألك قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه نعم أبن ذلك رواية cewa da Muhammad bin Yahya bin Hibban da da Yahya bin Sa'id cewa kenan Yahya bin Sa'id ke cewa muna zamanin Muhammad bin Yahya bin Hibban muna zamane sai kenan annabi Muhammad bin Yahya sai kira wani mutum yace zo akhbirni billazi sami'ta min abi kabana labarin abinda kaji babanka iya hodi nan kenan me kaji babanka iya hodi kan wata mas'ala nan kenan ta mun baban shi kenan sahabi kin zai misali ne yace me kaji babanka iya hodi kan kar annahu kar yace kenan me kaji babanka ma kaman hadisi ga babanka wannan mutumin da shi Muhammadu bin ya tambaya sai ce mishi a khabar ne abi baba na ya ban labari annahu ata zaid bin sabit ya je wajen zaid bin sabit yana wanda yake mana wanda yake mana makarantar qur'ani da shugaban rubutun qur'ani yace ya zo zaid bin sabit sai fa qala sai zai ce mishi kaifa tara qira'atul qur'ani fi sabaki me zaka ce akan karanta qur'ani a cikin kwana bakwai sai faƙalar zai da hassan zai da ce ai abu ne mai kyau sai amma shi zai sai ce wal'ana a wal'ana a ƙara a finisar a ashar in karanta ƙur'ani cikin rabin wata ko kwana goma abu ilaye ya na haisan haka kiran bakon an kwanar a cikin kwana goma wata ko rabin wata na haisan haka maimakon a kwana bakwai in karanta shi sai zai da kyau wasanni sai ya ce yanin zai da kyau ya ce babin nashi ka tambaye ni kan wata tambaya in baka labari ya ce ni mata ka tambaye ni don me nake san haka nake san in karanta kwana goma ko sha biyar tambaye ni ƙara kan baban na sai ce mini ya ce mishi sai ni asa ina tambaye ga mini ƙara sai zai da kyau babana abin da ya sa nake so in karanta a kwana goma ko sha biyar da kai a tadabbarahu wa aqifa alai dan in tsaya in tadabbur da kyau in lura da abin da karanta kenan karuwa da abin da yake cikin qur'ani duk da ruwaya ba ta da inganci gaskiya zai sha wahala wajen tawilin ba gisan bai ganta ba shi dai kurin almuhim akwai da sai ingantattu wa khalaqa muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani kan muhimmancin karanta shin a sati ruwayar da makaranta ta abdullahi bin amur bin as annabi ya ji hankalin shi kan karantawa kashi annabi ya ce kasar kwana kauce ka kasar kasar kwana uku wata ruwa annabi ka ce dillu kan kwana kasar kwana uku to bai finci koyi ba kaji a kira ko akwai kenan ma'anar magana a da sai ingantattu na mahimmancin karanta qur'ani a saboda kwana uku yayi kai kasa da haka kuma me mai wannan ne ce don fa'idar abin da ke ciki an san ka ta qur'ani kana karanta kana lura da abin da ke ciki shi da mahimmancin qur'ani ba kuna karanta ba za a samu lada ba zo da Qur'ani kuma akan za ka lada kade ba a a sami lada kuma a lura da abin da ke cikin Qur'ani kitabun azan Allah da da Qur'ani tare da ku wannan Qur'ani da Allah ce wannan kitabun azan Allah ilai wannan da tayi musafa shi zuwa gare ka ne dabbo ayati dan a lura da ayoyin Qur'ani kiran ya Allah tadabbur a yi tsaya a karanta me aya take ni illa kissa ce a mai kawo astu umarni aka yi me aka maka umarni hani aka yi me aka hana ka kinan an kissa ce akwai dinzanci a cikin ta kamar mutum kenan Qur'ani ba kullum a karanta bane ba a samu lada a karanta ne a samu lada kuma a dauki darasin da yake ciki shi sa Abdullah bin Umar yake yake cewa na muna dukan Qur'ani aya goma sai mun je mun haddace mu haddace mu je mu haddace ta mu fahimci abin da ke cikin ta kuma ko yake da ta ko a kullum kenan kullum kira kullum sai a ta je da Qur'ani kullum ai ta karanta Qur'ani kan babu babu fahimtar abin da aka wuce muhimmanci abin wa'azuwa da abin da ke cikin shi ya ce he za mu tashi ma ja a bilkur'an nan kuma mu karanta wata mas'ala da ta zo kan ƙur'ani yaya ya zo yaya yake abin da alaƙa dai da alƙur'ani ya ce haddasa ni ya haya an malik an ibn shihab an urata bin zubair an abdurrahman bin abdulqari annahu qala سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأه على غير ما قرأوها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ثم قال اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأتها فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف faƙara'u matasar ne abinda yake wannan hadisi umar bin khattab abdamin abokari ke cewa ya ji umar bin khattab iya ba da labari wani abu da yawa kana gare shi umar ya ce samitu isham bin hakim bin izam na ji isham bin hakim bin izam ya kara sautin furkan iya kan sautin furkan amma karatun da shi isham yake ji umar ala gairin ma'aƙararwa bayan da ni nake karanta ba alhali ya ce ni kuma wa kayan rasu salama a ƙara'aniya annabi da kanshi ya koya wannan sura ba wani ba amma na ji shi wannan ishaf iyayenta bayan da bane aka koya umar ya ce fakitu ana ajin alai haushin da ya bani kamar iya sallah an farɗo shi in turo shi da sallar cire shi kayan da sallar iya ga sallar mali ya yi kowai mutane na kusa in turo shi da sallar an hana shi in yi gaugawa sun ma amhaltu a mahinan nan za ka sami shi mai haƙuri idan ƙwarya ganin mulkin abin mashi haushi ƙware ya ce sai na ɗan za ka sami shi hattan sarau har ya ƙare sallar sun ma lababutu biyar da aini sai na ciwo kwanar shi na shaƙi shi da mayahi shi na taukula shi shi da babutu mana ka ga mutum wuyan mutum ka shaƙi na gama wuyan shi da kwallon shi na shaƙi shi na ju ya wuyi shi ina ta kwallon shi a ta cin kwala ya wuri mai san kwala ba kai da kishi cin kwala ana a wani san kwala ba shi ne dai ya shaƙe shi gama da mayahin ya shaƙo wuyan shi ta kwallon shi kenan ya ja wuyi shi ya ce fashi ito bihi rasulun salama na zo jama'a da zuke nan zance kwale shi na shaƙo shi na zo jama'a za a tattar da shi ya kashe gaban gaban manzo Allah ya yi jawo shi kashe gaban manzo Allah ya tsira shi فقلت يا رسول الله نجي يا مزع الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما قتلني ما قرأت لها وناجي وانا إيا كان سورة الفرقان بأنا كانت أكتبا ناجي إيا كان سورة الفرقان بيان بكي كانت أمن أكتبا سي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله أنا بيت عمر سكشي كشك كشك بدأ شكي أستاذ ya shako shi a zama ta arsilu sa kai shi umar ya ce sun makala annabi sai ya ce amina gumba na sake shi ya kara hisham ya nabi harar da wanda fara gima da shi hisham annabi ce hisham karanta cikin suka ya ce faƙara alƙira a tallaci samitu ƙarau sai hisham ya karanta yadda na shi ya karanta da bayan dabba irin abin da na shi ya karanta shi sake karantawa da ya ƙare فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل هكذا سبقوا ديدي ثم قال لي قرأ فقرأتها كيف ما قرأتها يتني ما أنا قرأتها فقال هكذا أنزل هكذا سبقوا دون gaga kenan da yake cewa iyakan cewa da kenan ba irin abu ɗaya ba kowanne daidai ne wani sai ce yi ina haɗa da ƙor'ana unzila ala saba ta harus faƙara umata ya sarami wannan ƙor'ani an sabakar da shi akan harafi bakwai ku karanta abin da ya muku sauƙi a cikin waɗannan harafi wannan wasu na ɗaukar kira ga saba kuskure ne ba malami ɗaya cikin magabata da ya kakan ki anan ne kira ta ba ta ba haka bane nan kamar imam wannan daga zarkani ya ce maganganu kan wannan mas'ala saboda magana arba'in kowa ta shi kawo me ta ba a cikin wannan kira ta ba yace magana mai sauki ibn abdul barak ta magana mai sauki a ciki masu madogara magana ne ana ni ne cewa larabawa akwai kalmomi yadda yake a hausa ake hausa bakwai ko? haka hausa ba sakwace zai ce kaza a wajen wani ma kalmar da ba sakwace zai kai a wajen da zagi ne zagi ne a wajen ɗanan wajen kuma a wurin shi kuma hausa ce daga ce gindin ice gutsun ice a wajen sakwace haka da kalmar wajen zagi ne wata gutsun ice su wani zakalin gindin ce kai ice kai da kata gindin ice a wajen sakwace ko kale hukumar tukudu daga kare wannan kan duka hukumar hausawa ne inuwa ce inu wa ce ke una mun je wa'azi ta haka a je una tume una an bu kashi ku turu da hukumar kan a nan wani musamman yake ne ba amma kuma da hausa ce kenan su ma larabawa akwai luga daban-daban kenan ƙur'ani ya zo da luga daban-daban sai zama luga bakwai a shi mai sauki kenan akwai wata kalmar a luga kaza ake da ita anan ba ta ba da mu duka lugoyi ba gaba da sa a cikin lugoyi ba masu fasaha aka da tona akwai kenan luga daban-daban luga sai shi kenan nan arabi bakwai a iya ɗaukar waɗannan wannan larabawa wannan lugogin nasu a cikin irin abin da suke harfi da shi a tona magana ta yi zama kusa kan magana kenan ba a ce ga kira a ce annabi jiro guda bakwai har da bakwai ba wannan kurin a cikin nan zaka karanta wannan amma kuma an ce wannan kira'a ko wani harfin bakwai mutum bai tsarawa da kanshi cikin kawo sai da aka samu a cikin sabai sun karanta da wannan kira kuma yan wannan abun a yanzu gaskiya babu wani shugaban da Qur'ani an rubuta an gyara kowace abin da zo yanzu ba wani nema a sabo za ka kawo kasa farkon lokacin sana abu amma yanzu ba na za kawo ka ci a cikin luka kaza a wancan zamanin ne kayan a gama yanzu an gama sai ba mai samu wata kalma a nan a can ma'anar darbar sun kai suna kan misali ajin da asara duka ajin sauƙi da asara ya gawa ne irin su na magana ta'al da da da maka ta ta'al zo ko da ya kabi aka bi duk mana da yake a cikin wannan za a zo wannan aka zo wannan ta'al ko a ce ajin wata asara shi da kace kullum wannan saba ta'aruf bai zo ga kira ba illa malamai suke cewa wannan saba ta'aruf za ka samu sabani babu ruwaya da manzana ko sahabi yace ga su a jere da jeru masu wannan ga saba babu su ba shi za a samu saɓani kan magana mace wani tafsiri shi ne tafsiri mai sauƙi kan magana kuran cewa kenan harafi bakwai kenan a cikin lugagin larabci akwai irin wannan ana samun irin wannan bambanci ɗin zuwa nan amma akwai irin harshe na fasahar da laraba guda bakwai ko ne a samu magana cin ƙur'ani kendan na an kanta da wannan na gana duk babu matsala kan shi ke irin wannan saɓani da aka samu kenan da umar da wannan sahabi hisham shi ya karanta waccan shi ya karanta da wannan idan aka karanta dai ba ne bane ba dan wata ruwa namiji ta tun wata ruwa tun har tun tun annabi ke cewa jibril ya ga dan qur'ani da harfi guda ta kara mun jibril hatta kai da kai mun harfi bakwai daga nan ne kenan yan harfi bakwai kenan daban-daban haffafa akan samu shi daban-daban shi da almuhimmi da nan kurin magana kenan kira qur'ani tana da bambanci daga nan zuwa nan aka samu bambancin kira wannan kuma za a koma littattafai kira na sanin kirarun da bambancin kiran kira ko ne akwai dalili a kan shi irin wani shimki bayani kullum mas'ala ta masu cewa ba ruwan su da qur'ani ba ruwan su da sunna ko ne qur'ani irin wani abin da kisa gaba ɗaya wata ne gansa a cikin kawunci gaba ɗaya dan me kawuncin za su kai wata marhala su ga duka ba qur'ani akwai matsala wanda kace sun kawo da san ƙarya ne ba gaskiya bane ba anan ake sa bambancin kira'a kaji warshi kaji kalu kaji wasu kira kuma daban-daban ce to ya kawace ki da Allah tuna kuma suna ka san suna za ka ganowa a kira ta kaza ga ta zo a hanya kaza ta zo to ya kuma kuɗa ya kuma sunna an bace gaba sunna to sai ka shiga ruku wace ta da Allah kada ka matsala to amma su sun san wannan kowane abin da zo annabi yayi daban-daban ko ne ta fata sunna ke he ta hanya sunna zaka san wannan kira wai gaskiya magana an ka ce ka ba ruwanka da da Qur'ani da sunna ya Qur'ani duka ma zaka duka ma Qur'ani ba zaka ce ba daidai bane ba dan wasu kawo sunna suka bayyana addinin su suka kawo dole karawoyi an ba ka tore wannan to wace maka tore dole kenan yan kuma ga sunna za a sanin ko ci qira'a da tabbacin da bambanci qira'a da zan zuwa nan akwai bambanci kuma ko ne ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dole a sunna za a koma a san Qur'anin ba da harshe guda bai zo magana kenan kenan daban-daban ya zo kuma kowanne ya zo ga zai ga Umar ya tada rigima ko ko an kuma a sai kuma kira'a annabi akan ta ba haka ba kaga annabi ya ya yarda rigima inda annabi ne yarda rigima akwai mai rabata inda annabi ya yarda rigima kuma akwai mai rabata rigima kar mun kaza akwai bai ma fara sai mu annabi ko mishi sana uwan ke sai gama sunna wuri da wanda ban shi ba ka sanin tunda aka sa gaba sai wa haddathani an malik an nafi an abdullah bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala nan ne ko إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت عبد الله بن عمر كبار labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama masalul sahibul qur'an misali ne za a buga da makarantun qur'ani ce misalin shi kamar sai sahibul ibil al-mu'aqqala kaman raqumi ne mai dabaibayi in ahada alaiha amsaka in ka kula da ɗan ne shi baka bar shi baka saki baka warware shi ba zamu amma da babban bai warware ba za ka rike ka lokacin ka fada ka maka hanka wa in atalaka idan ka kunce da baibayewa za ba zai ta shi kuma ka samu shi ya shiga dai shi na menene iya magana kan kulawa da muzakara da tilawar qur'ani din da kace qur'ani maka maka tilawa zai sunci zai kunci he da kulawa kwarai din har da kinje ka haddace kana barin kana zama kana yi ba kai tilawa ba wazo kana muzakara kana kana kana kana ta kana kana karantawa to zaka munci kenan wani wata wani bace ya gaugau kunci ba saboda rabuni a kenan akwai jan hankali wanda yake da haddin qur'ani ya nan tilawa ko da da abin da saukin abin qur'ani yin sallah cikin dare ya ya ba taimaka maka da yin abu kenan ya yi baka dan hutu da nishadi kan abu kenan kana kun kuma iya baka damar haraci amma in dai baka kulawa da yawan tilawa to zai tafi kamar yadda da kumi in ba ba da baibai zai kenan wani kulawa shi da baibai yawan yawan tilawa shi zai baka da kanan ka irin har da ka kata kuci magana kenan wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi an ashhadu nabi sallallahu alaihi wasallam أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل سلسلة الدرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا abin da yake ruwayar aisha mata da take ba labarin aisha take ba labarin cewa haris bin sham ya tambayi manzana sallallahu alaihi wasallam cewa kaifa yatika lawahi yaya wahayi yake zo muka ya rasulullah ya tambayi annabi yaya kike samu wahayi sai manzana sai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce mishi a hayanan ya'tini fi mithl sifatul daras wani lokaci yakan zo mini kaman sautin sarka na me wanda ya san sarka haka an ka sake ta a ƙasa saman duki shararrakar zo irin ƙarar da sarka take in aka sake ta saman duki shararrakar wani ƙarar sautin da yake ji haka yake ji kaman sautin kenan sarka da irin kamar ƙarjaras irin sarka wanda ya san kaman ƙaraurawa da ake sawa tana kalan-kalan-kalan da ake koma sa a dabba kwan sun da ake sai tana kalan-kalan da ake ke da wannan karan sarka da take bugun wani kare ci karan-karan-karan haka ke zama da ce ya ce irin ke wuce jirgin nan mai kenan wani sauti ke ji haka ke ji shi sauti da ke ji irin wannan karan sarka da aka fi adar sama yan tattara bugun junanta ce wa huwa a shudu alai irin wannan da yanke nan kafiya kenan kafiya daban-daban ce irin wannan kaifiya ta zama waje wa ake muwayi irin wannan mai wannan ƙara na wannan sarka ya himu ya himu wahala an ce annabi ana mai wahayi kwarai kada ka iya canza iya ka iya iya jibi iya samun matsala kwarai kun ana mai wahayi ko ya ga ya ganewa iya cikin wahayi yace irin wannan huwa ashaddu alai ya himu tsanani za a tsare wahayin fa yaqsimu anni mana ya qara'u anni wahayin zai dauke mini wa kada wa aitu ma qala ana karewa duk abin da aka rubuta hadisi iya ana yana yana daga an ana wayin iya cirewa na kiyaye duk abin da aka gama eh haka kama kaulan Allah ne yace wa hayanan wani lokaci kenan ina san wayi ya tamassalu da mala'ika yakan zo mini da kama ta rajin ta mutum zai zama da kamar namiji mutum da shi mutum ne dan wana wani shi haka ake zama fa yukallimu ni zai mu magana ina ganin shi yawon cikin yadda kuma shi ƙarar kuma ya ce kun sautin kuma na nabi wahayin kuma ana jin kamar ma waya ana ma talfoni ana ma talfon haka zai kwanan kuma na gama shi bai jin bai ganin malaka to ce wani ya ba shi wahala wani lokaci ya tamansar da yau almalak rajulan malakan yakan zo ya mun siffa ta mutum fayukallimu ne zai mun magana ina ganin shi fa'a'i ma a kuma iya faɗi ina har da ce abin da yake faɗi fata ƙana na fatali ba na ƙashe ko kuma ba kuma ruwanka wani ma alina bai nan wani ma alina jama'a ƙuranu wani ma allah ce bai ma alina jama'a ƙuranu a kan ne yake ba ruwanka za ta ba gaggawa ke a ce a kun ana karanta kun kama kuma ruwan kun ka shurara wani ma adana jama wa ƙura'anin mu za mu tattara mashi a zuciyarka kira a karanta ba ruwan kun ya haƙuri kuran ana ƙarewa ya ce fa'i ma ya kuri sai an haddace abin da yake kuɗi aisha take cewa falakadar aitu yanzu na alaihi yau mai shirin labarin na ga annabi salama in ta ga manzana salama ta ce ana mai wahayi filimin shirin labarin a cikin wuni mai tsanan sanyi ana sanyi amma ta ce faifisim anu za a ƙare wa'ayin wa inna jabinahu da ya tafasta da alaƙar goshe shi iya zubo da zuwa ta gab da hawaye da zuwa cikin shi tsanin kun yake amma da hawaye ya yi ta gab zuwa ta gama shi goshe shi iya zubo da hawaye da zuwa kina iya ɗasan ɗasan zuwa alhali kuma tsakar sanyi ne kina akwai wahala abin kwarai daya cikin sabai ka canin gaba tana nan ma na zo cinye shi a sama na ya ya kace kurin sai hawa yi zo mishi sha wallahi yanzu shi na kamar ka shi na tsagi tuni ce ba na zagi ba ina gudun zagi amma ce na sha wahala ke da kwarai ga shiga canji na yanayi kuma tana ganewa yin shiga waye to ya ce amma wancan na haraka ya yi wahala akan na mala'ika da yake zo mishi iya ganin shi wuce bayani kuma daga baya a ɗauke wahayin ya kiyaye abin da aka mutu nan kuma labarin aisha ne da baka labarin halin da yake shiga da ce aka mai wahayi a tsananin sanyi amma za a ƙaya wahayin goshin shi iya ɗigo da zuwa da jibi وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنيني استد- استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا فأنزلت عبس وتولى أن جاء الأعمى كيف سورة؟ شوف ina ga hadisin ba za mu iya ba zai zo ne kun kan bayanin abasa wata walla sura da ta nan da annabi zai koyi wata sura ko aya da ya koyi ta dan tana magana ne akan wani abu da yawa kana gare shi kan wancan makaho da yazo iya neman a karanta shi annabi ya kula da wasu manyan qurayshawa iya ga dan su musulmi annabi ya kula su musulunta ya so ya dan bar magana ta wannan makaho insha Allah Allah kai magana ta yau sai mu dasa kan magana insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته